من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أقوى مسلمين ومكافأة wannan masallaci ina muku gaisuwa da addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna ranar juma'a sha tara ga watan ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta dubu da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da ashirin da tara ga watan uku miladiyar isa na maryam alaihi salatu wassalam shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu kan dasawa da inda muka tsaya na tafsirin alƙur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka muna cikin tafsirin suratul musalat jiya mun zaɓa da allah madaukin sarki wani yau mai zai mukaddimi a yau za mu tashi faɗa allah alam nuhlikil awwalin
أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين
Allah madawakin sarki yake cewa alam nuhlikil awwali shin ba mu halakar da mutanen warko ba thumma nutbi'uhum al-akhir sannan za mu biyo su da halakarwa kenan waɗanda za su biyo bayan su kadhalika naf'alu bil mujrimin kama haka ne muke aikatawa ga waɗanda suke masu manyan laifuka wailun yawma idhin lil mukazzibin bana azaba ya tabbata a wannan rana ga masu maryata Allah mulkin sarki bayan ya gama ba da tsoro ya kama ya gama ba kafirai tsoro da cewa lalle ranar sakamako za ta kasance babu shi a cikin wannan lalle ranar gobe alkiyama zai dada su da saka ma kowa da abin da ya kasance yana aikata Allah subhanahu wa ta'ala sai ya biyo wa bayan wannan bayani da cewa lalle shi Allah madaukakin sarki ya halakar da wa'anda suke sun karyata annabawa kayan wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ya ce al-nuhlikil awwalin shin ba mu hallakar da al'ummomin da suka gabata ba Allah subhanahu wataala ya hallakar da al'ummomin da suka gabata lokacin da suka karyata manzannin shi ya hallakar da su baki dai Allah subhanahu wataala ya hallakar da mutanen annabi Nuh ya hallakar da mutanen annabi Ibrahim ya hallakar da Adawa ya hallakar da Samudawa ya halakar da ƙaruna ya halakar da fir'auna dukkan waɗannan al'ummomin da waɗannan mutanen da suka kamance ma Allah madaukakin sarki Allah subhanahu wata'ala sai da yi su dai bayan dai ya halaka su Allah subhanahu wata'ala yana ba mu labari cewa fa kullun akasna bi dhanbi dukkan su waɗannan al'ummomin bayan ya gama ba da labari annabi ya aika musu a mutane annabi nuhu ya aika musu annabi nuhu ga yadda suka yi suka karyata shi ya ba da labarin adawa ya ba da labarin samudawa ya ba da labarin annabi ibrahim da al'ummar shi ya ba da labarin musa da fir'aun ya ba da labarin ƙaru a cikin suratul ankabut a ƙarshe allah madaukin sarki sai ya ce fa kullum akan na bidan fa minhum man arsalna alayhi sahasana wa minhum man akazatu sayhatu wa minhum man kasabna bihi al-ard wa minhum man aghraqna wa ma kana allah liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun Allah mabakin sarki yake cewa dukkan su waɗannan al'ummomi ya kakkama kowa da daidai zunubi cike kowa daidai yadda ya saba ma Allah daidai yadda ya karetar da manzo daidai yadda ya cutar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daidai yadda suka cutar da manzannin da aka aika musu daidai haka na Allah subhanahu wa ta'ala ya kama kowa da daidai shi Allah mulkin sarki ke cewa daga cikinsu akwai wanda muka aika mu iska wadda take mai tsanani ta hallaka shi akwai wanda tsawa muka yi musu cida muka yi ta za su na hallaka su akwai waɗanda kuma ƙasa ta buɗe su kawa a cikin muka rike akwai waɗanda kuma cikin ruwa suka shiga muka dirmayin da su muka halakar da su Allah subhanahu wa ta'ala cewa ma kana Allahu yazlimu Allah subhanahu wa ta'ala bai zalunce su ba walakin kanu anfusahum yazlimun sai dai su sun kasance kawunan su suke zalunta kenan laifukan su ne da suka yi ƙaryatar da annabawa da suka yi shi yasa Allah madaukakin sarki ya azabtar da su ya hallaka su baki al-imam ibn kasir a cikin tafsirin shi yake cewa Allah madaukakin sarki yana ba mu labari a cikin wannan ayat na al'ummomi waɗanda suka karya da manzanninsu Allah subhanahu wa ta'ala ya kama su ya ƙarar da su duka baki ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ba kullum akan dalilai ya ce kana ta umatun bima yunasi kowane daga cikinsu Allah subhanahu wa ta'ala ya musu hukuma ne ya musu azaba ne da abin da ya daidai da su na laifukan da suka kasance suna aikata فمنهم من أرسلنا عليهم حاصبا الإمام ابن كثير كجاسوني آداوا saboda ƙaru man a shan min na kowa a lokacin da annabin sai ke musu gargadi yake kiransu da su yi imani su ji tsoron allah su gaskanta abin da ya zo musu da shi su bar bautar wani allah wanda ba allah saboda idan ba su yi haka nan ba akwai azaba mai raɗaɗi allah subhanahu wa ta'ala yana iya halakar da su sai suke karyatawa suke ganin saboda Allah subhanahu wata'ala ya halitta su da karfi Allah ya sa musu girma sai suke cewa man ashaddu minna quwwa waye kai mu kari wanda har zai iya zuwa ya halaka shi yasa Allah subhanahu wata'ala da ya tashi halaka sai ya zo musu da iska wanda take mai karfi al-imam ibn kasir ya cewa tana zuwa wannan iska duk girman ba'adi za ta ɗauke shi ta yi sama da shi sai ta gama yawo da shi a sararin samaniya sannan ta jiro shi a ƙasa alimami ibn kasir ya ce kan shi zai tsage ya wuta daga cikin gangan shi ke shi haka na allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma'adawa ya halakar da su ba da komi ba saboda sun karyata abin da manzon su ya zo musu da shi sun ƙi yin imani da allah madaukakin sarki al'imam ibn kasir ya ci gaba da cewa minhum man akhazat husayna yake cewa hum samud yace su ne samudawa qamat alaihim hujja wa zaharat lahum dalal Allah subhanahu wataala ya tsaya musu hujja ya kawo musu dukkan wani dalili da suka nema Allah madaukakin sarki sai da ya tsaya musu da wannan dalilin ya kawo musu naka yace da sha ruwa yau su kuma su sha gobe amma duka ba su yi imani da wannan ba ƙarshe suka yi suka kashe wannan naka wannan tabo suka kashe Allah subhanahu wa ta'ala ya ya azabtar da su a musa wannan abin da suka sauce suna yi Allah subhanahu wa ta'ala ya musu tsawa dukkan su suka wari suka haraka wannan samun dawa ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce daga mu'minun ma kasafna bihi daga cikin su akwai waɗanda ƙasa ta buɗa suka shige Allah subhanahu wata'ala ya rai wanda shi ne ƙaru Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labarin ƙaru yana daga cikin wazirai na mulkin fir'aun Allah ya ba shi dukiya ƙada inda ma utitu ala ilmin min indi ya ce wannan dukiya ai ba wai allah ba ne ya bashi ta iya mashi ce gwaninta shi ce ta sa ya same ta ƙaru ya fito yana da gawa yana mai alfahari yana jishi da kai yana mai alfahari a barkasa allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari ya ce ka kasafna bihi wa bidalil ard da shi da gidan shi da abin da ya mallaka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sai muka bude kasa ta tsage suka wani ƙaru ne yana kasa yana yi ta tahiya kuma ka zai ta tahiya a cikin kasa har ranar ba za shi mukiya Allah subhanahu wa ta'ala ya halakar da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa minhum man aghraq daga cikin waɗannan al'ummomin waɗanda suka karyata annabawansu akwai wa'anda mun dulmayar da su a cikin ruwa fir'auna da mutane shi Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labari lokacin da annabi Musa ya je ya kira fir'auna da mutanen shi da su zo su yi imani su bar bautar wani Allah wanda ba Allah ba fir'aun ya so ya biyo Musa da tawagar shi ba dan koyi ba dan ya kama su duka ya halaka su saboda gudun kasu tsira daga baya su dawo su suna neman mulkin gare shi ya bi su habba ta ruwa lokacin da guda biyu suka ga junansu mutanen musa da mutanen fir'aun mutanen musa suke ce ma annabi musa alaihi salatu wassalam inna la mudrarun lalle mu za a riske karshe Allah subhanahu wata'ala ya mu musa wahayi da cewa ya buga sandar shi ya buga teku ya rabu gida biyu al'umma annabi musa suka wuce tare da annabin Allah fir'aun da ya tawo da shi da su hamana da dukkan sauran al'ummar shi waɗanda ba su yi imani ba waɗanda sun kafurce ma abin da allah ya aiko annabi musa da shi suka taho suka wada cikin wannan ruwan allah madauki sarki ya dumme da su a ciki ya halaka su wannan kaɗan daga cikin al'ummomi wanda allah madauki sarki duka ya halaka su akwai wanda allah subhanahu wa ta'ala ya halaka su da ruwan tufa su ne mutanen annabi وقيل يا أرض الذي معك ويا سماء أقبلي وقيل الماء قضي الأمر الله سبحانه وتعالى يتي ƙasa ta hudu wanda sama ma ta sukuna ta ruwa ta ko'ina Allah subhanahu wa ta'ala ce fajjar min arda uyuna fartaqal ma'u ala amrin kalkul Allah subhanahu wa ta'ala ce muka buɗe ƙasa ta koma ko'ina kishiya ce mata makullin ruwa ruwa suka dinga hinto musu ta ko'ina Allah subhanahu wa ta'ala ya jumlayar da su a cikin wannan ruwa ya halaka su Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to mu ne wanda muka halakar da waɗannan mutane ana Allah subhanahu wa ta'ala yana ba mu labari kamar yadda malamai suke gaya mu Allah subhanahu wa ta'ala yana gayin kissoshi ya ba da labari don halakar wanda yake yi ma mutane ba don komi ba don mutane su wa'astu Allah subhanahu wata'ala ya gaya makafaran makanin Qurayshawa to waɗanda mutanen waɗanda sun yi kokari sun yi kafirci sun yi dagawa in dukiya ce an yi masu dukiyar da sun yi dukiya a cikin su in mulki ne an yi fir'auna wanda shi tsarin mulki ma cewa ya ana rabu kuma sai babban isra'ila ya shi ne ubangijinsu wanda yake madawaki yake ce masu ma'alin lakum min ilahin bayr ban sauran muku ba wani Allah wanda ba ni ba wannan fir'auna ke Allah madaukin sarki yake nuna musu kenan in dai wannan da gawo su da wannan jishi da kai nasu idan an yi waɗanda sun yi su kuma Allah madaukin sarki ya halakar da su ya musu azaba baki dai ya zama da su a cikin wasu a cikin ruwa wasu da tsawa wasu da ni to Allah subhanahu wataala ba dan komai yake wannan ba don ya zama darasi ne ga dukkan al'ummar da za su biyo baya don ya zama darasi ne a gare su idan a yau sun kafurce ma Allah sun ƙi yin imani to su sani cewa kayan su an yi waɗanda suka yi su kafurci kuma ga makoma su ga abin da ya same su na azaba Allah subhanahu wata'ala ce kadhalika Allah subhanahu wata'ala ce kadhalika al Allah madaukin sarki yake cewa haka ne yake halakar da dukkan waɗanda suka kafurce ma suka kafurce ma ayoyin shi suka kafurce ma annabawan shi Allah subhanahu wata'ala ya gaya mu cewa kadhalika naf'alu bil mujrimin haka ne muke aikatawa ga duk wani wanda yake mutumin banza duk wani wanda ya biyo hanya ta irin waɗannan mutanen na warko kenan waɗanda mun riga mun halaka su al-imam ibn ashur yana cewa halaka mutane kala biyu akwai halakawa wadda ta mutuwa ce wadda kowane kuma yana shi musharaka a ciki da kafiri da wanda ba kafiri ba da musulmi da kafiri dukkansu Allah subhanahu wata'ala zai halaka su tunda Allah madaukakin sarki ya dawo alƙawarin cewa zai halaka kowa wannan halakawa ce wadda ta adace Allah subhanahu wata'ala yana zai halaka kowa a bankan duniya kowa zai mutu ya koma ga Allah ya ce kuma akwai hallakawa wanda Allah madaukakin sarki yake yi ta wushi ne idan ya yi wushi da al'umma ne yake hallaka su ya ce kama hallaka mutane tun daga tsatsansu tun daga asalinsu kamar yadda ya ba mu labari yadda ya hallakar da waɗannan al'umma waɗannan al'umma Allah madaukakin sarki ya halakar da su ne baki ɗaya ƙananansu da manyansu Allah subhanahu wata'ala bai bar ba kamar yadda annabi nuhu ya yi ma mutane shi addu'a cewa la tazar alal ardi min al-kafirin dayya Allah subhanahu wata'ala da ya tashi halaka su dukka ya halaka su bai raga kowa ba da cikin su haka mutanen adawa da samudawa da mutanen annabi fir'aun Allah madauki sarki da ya tashi halaka su saboda halakawa ce ta wushi da Allah madauki sarki ya yi wushi da su da haka Allah subhanahu wata'ala ya turbe da su baki ɗaya da su da dabbobinsu da ƙananansu da manyansu da tsoyin cikinsu da yaran cikinsu da manyan cikinsu allah madaukin sarki ne ba kowa ba a cikinsu ya halaka su yake cewa akwai kuma halakawa ta biyu wanda ita ce wanda allah subhanahu wata'ala ya sunanta ta akan kowace halitta ce wanda shi ne mutuwa kowa zai mutu allah subhanahu wata'ala ta ce al'imam ibn ashur yake cewa a cikin halakawa ta warko hallakawa wanda ta wushin Allah ne wushin Allah ke sa ya hallaka mutane ya ce wannan akwai gargadi da kuma nuna cewa lalle mutane su dawo cikin hayyacinsu saboda Allah madaukin sarki idan ya yi wushi wushin shi mai tsanani ne Allah madaukin sarki yake hallakar da su yake ba da labari yake ba da labari ga wannan al'umma ba don komi ba don su ji tsoro don su ji tsoron abin da ya samu al'ummomin da su ya gabace su don su ma kan yi same su allah malaukin sarki ce sun manutu bi umar akwai kuma a haka ne za mu biyo su da azaba waɗanda su ma sun kasance bayansu sun biyo bayansu amma sun zo da kafircinsu wanda malaman tafsiri suka ce su ne ƙurashawa mutanen garin manzan allah sallallahu alaihi wasallam saboda sun ƙaryata manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sun ƙi imani da abinda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya zo da shi shi yasa Allah mafi sarki ce a ba su labari lalle mu ne muka halaka mutanen barko kuma shirye muke za mu biyo wannan halakar da duk wani wanda ya fi tafarkin su cikin al'ummar da ya kai annabi Muhammad shi yasa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam za mu gani Allah mafi sarki ya halakar da al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafirin Makka Quraishawa Allah ya yi musu azaba wasu daga cikin su tun a nan duniya wasu kuma daga cikin su bayan sun mutu sun koma ga Allah madaukakin sarki Allah subhanahu wataala ya musu azaba a gasuwar Badr sun yi to ba dan komi ba da ni su dishe hasken kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da niyyar su hana abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kira shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi musu wa'azi yayi musu gargadi ya gaya musu cewa Allah mulkin sarki shine ya hallaka wa'anda suka gabata kuma Allah shirye yake ya hallaka waɗanda za su zo nan gaba idan sun yi kafirci irin na wa'anta Allah subhanahu wataala ya gaya mu cewa alam yarau kam ahlakna min qawlihim min qarni مكناهم في الأرض ما لم نمكن لهم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين كما سأل أباني يا كأن محمد صلى الله عليه وسلم shin ba su gani ba nawa ne daga cikin al'ummomi waɗanda muka halakar da su waɗanda sun zo gabaninsu makannamu fil ard mun ba su tamkini a ban ƙasa mun ba su zama a ban ƙasa Allah subhanahu wata'ala ya yassari musu komi ya ba su arziki ya ba su duk wani abun da za su samu su yi rayuwa mai daɗi Allah subhanahu wata'ala ya ce abinda ma mu ba ku mun ba su Allah subhanahu wata'ala ya ce wa sanna sama'a alaihim bil rana mun sauko musu sama da ruwa waɗanda suke masu albarka ruwa waɗanda suke hitan musu da tsirrai suke hitan musu da abinci arziki ta ko'ina yana zo musu ta ko'ina ne'omin allah sun gewaye su waje annan anhara ta jiri min tahti allah mulkin sarki ke cewa muka sanya koramu na ruwa suna gudana ta ƙarƙashin su wannan duk ni'imomi ne da Allah subhanahu wata'ala yi mu wasu al'ummomi da suka gabace Allah subhanahu wata'ala ce fa halaknahu bi dhunubi amma da suka kafirce mu annabawan suka karyata abin da annabawan suke kiran su da shi halaknahu bi dhunubi sai muka halaka su baki ɗaya da wannan zulmin nasu wa ansha'na min ba'di qarnan akharin Allah madaukin sarki ce sai muka tada bayan su wasu al'ummomin waɗanda ba su ba da aka ka gaya ma al'umma ka ya kai annabi Muhammad in dai har za su ci gaba da saba maka za su ci gaba da saba ma Allah za su ci gaba da kafauce mu abin da ka so da shi to duk ni'imar da suke ciki to abu ne mai sauki su ma ya same su abin da ya samu a ci yasa Allah wanda ke sarki ce kazalika naf'alu bil haka ne muke aikatawa da duk wani wanda yake mabannaci duk wani wanda yake mutumin banza shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala ya ba mu labari da manzon shi yanda ya azabtar da kafaran maka Quraishawa sun mutu yakin Badar ba da komi ba dan su dishe hasken da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi manyan su da kananan su masu fada a jin a cikin su da kananan su baki ɗayan su sun mutu ba da komi ba dan su kama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi da waɗanda suka yi imani da shi su kashe su saboda ba don komi ba don abar mota Allah a ban ƙasa Allah mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari sahabban manzo Allah sun hakaito mu yadda Allah ya yi ya halakar da waɗannan mutane Abu Jahal ya tattara mutanen Makka wasu daga cikin su ba su so su gida Abu Jahal ya zo ya dinga tirza su ya zo yana gaya musu cewa ku mutu ku je ku tare al'umma annabi Muhammad ga su can za su kama dukiya sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Jahl yayi ta neman waɗannan mutanen su ta ba dan koyi ba daga cikin su akwai su Umayya bin Khalaf yayi alƙawarin cewa ba zai yi tafi daga yin wannan tunda ɗaya daga cikin sabon manzo Allah ya zo ya bashi labari cewa annabi ya gaya musu cewa za a kashe shi a abada ya ce indiya haka ne ko ba zai kare ta daga garin makka ba amma abu jali ya zo na ta siga shi yana ta gaya mashi ta yaya za ka bari waɗanda ba su kai ka daraja ba su ta kai ka zauna alhali kai ne shugaba na waɗannan mutanen na wani yanki na cikin waɗannan mutanen ka ƙi wuta don kare dukiyoyi ka ƙi wuta don yin wannan yaƙi ƙarshe umayya bin khalaf sai da ya wuta ya wuta da shi da manyan ƙurai shawa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun ba mu labari dukkan waɗannan kayin ayyaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya zo da sanda shi yana nuna nan makomon wani a daidai wannan wurin za a kashe wani a daidai wannan wurin za a kashe wani a daidai wannan wurin za a kashe wani Aisha radiyallahu anha tana ba mu labari cewa amma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil qatl an yutraku fi qalil manzo Allah ya yi umarni bayan an zo an gabza yakin bad tare da kafirin da Quraisha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni a tattara su a zube su a cikin wuri guda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa aka tattara su yazzo yana yi musu magana sai sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce mishi kana yi ma mutane waɗanda suke matattu ne magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la ta'alimu anna ma wa'atu haqq lalle a yanzu su tunna sun riga sun sani cewa abinda na dinga yi musu alkawari na azaba gaskiya ne a wata ruwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba sahabban shi ba ku kai su jin abinda nake gaya musu ba cikin ruwaya Imam Bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai tsaye akan su yana kiran su fa ya sallallahu alaihi wasallam yunadihim bi asma'i yana kiran su da sunayensu ya fulani bi fulani ya kai wani dan gidan wani ya kai wani dan gidan wani ya kai dan wani dan gidan wani shin kun kuwa samu abin da nake yi muku alkawari na cewa Allah subhanahu wataala zai yi muku azaba sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magana kana yi wa matattu magana su ba su yin kamar manzo Allah ya ce musu ko kai su jin abin da nake gaya musu ba kansu tabbas sun samu abu da na kasance ina yi musu al'awari na azaba sun same shi a yanzu gaskiya aka zama gani a cikin littafin sira masu Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yana gaya musu bai sa ashiratin nabi kuntu ne nabi ko kun kasance mabiya waɗanda ba na kirki ba mutanen banza ko kasance ga annabi kazzabtumuni wa saddaqani wa saddaqani an-nas kun karyata ni mutane sun gaskanta ni a karashtumuni wa awani nas kun yi dole daga garin mutanen madina sun bani ba maka sun kare ni a garin su wa qataltumuni wa nasariyani an-nas haka kun yake ni mutane sun kama mana mun yaki mun ci nasara da kanku akan ku bisa ashirat bisa ashiratin nabiyyi kuntum min nabiyyi dan ne ku kun kasance mutanen banza ne kuka kasance ga annabi dai sun kasance yan famushi sun kasance yan kabila shi amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya mu cewa ba su kasance mutanen kirki ba tare da shi saboda sun koro shi daga garin Makka sun azabtar da shi sun cutar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙarshe dai allah mulkin sarki ya azabtar da waɗannan mutanen tun a gidan duniya abu jahal da abu lahab da su umayya da dukkan aka kashe kusan mutum saba'in a cikinsu aka kakkashe su kowane inda manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya gwani ana aka kashe su irin su bilal waɗanda suka kasance suna ba su tashi suna musu azaba an rawaito cewa bilal da ya ga umayya mun ya kasance shi ne yake yi umarni ana yi mishi azaba ya ce ai ba zai bar shi ba ai ya tattara wasu daga cikin mutane daga cikin ansa wasu matasha suka je suka gewaye sai da suka kashe shi idan Allah madaukin sarki ke gaya mu cewa sun manut bai umul akhirin haka ne za mu biyo waɗanda suka biyo su su ma da azaba da halaka wannan kafiran maka kenan tun a duniya ga abin da suka tsinta na halaka wanda Allah subhanahu wataala ya bari aka kacancala su aka ci nasara a kansu aka kakkashe su a filin yaki kuma ranar gobe alkiyama za su kasance a cikin yan wuta Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mu cewa alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran wa halu qaumun daru dawa jahannama yaslawnaha wa bi'sa al-qara shin baka gani ba ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhina baddalu ni'matallahi wa'anda suka sauya ni'imar Allah kufran suka maida ta kafirci Allah subhanahu wata'ala ya musu ni'ima ya aiko musu da manzo da ayoyin shi yana kiransu da cewa su yi imani su shiryu su samu tsirara na gobe alkiyama amma maimakon su gode ma wannan ni'ima su gode ma Allah madaukin sarki su yi imani da wannan annabi sai suka kafirce ma wannan annabi suka kafirce ma wannan ni'ima wa ahallu qawmun darul kuma suka hana duk wani wanda yake yoye tare da su suka hana su kuma suka kira su suka tattaro su su abu jahal suka tattaro duk kafiran ƙwarishawa a lokacin ba don koyi wani su zo a badar su yaƙi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa daga cikin malaman tafsiri sun ce wannan ayat ta saukar ya kan ƙwarishawa su ne waɗanda suka sauya ni'imar Allah wanda shine aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa halu qauman kuma suka hito da mutanen su a hikin yaƙi a hilin yaƙin da badar aka karkashe su aka ribance su Allah madaukin sarki ce wannan azaba da ta same su a duniya kenan a ranar gobe da kiyama kuma jahannama ya sulauna hawa bai sarkara wutar jahannama ce za su shiga kuma tir da Allah wadai da wanda ya kasance jahannama ce ko kuma shi wannan kafiran makka kenan waɗanda suka kafirce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan su Allah da ke sarki ce kadhalika naf'alu bil mushrikin haka ne muke aikatawa ko kowane irin mutum wanda yake ya kama hanya irin hannunsu duk wani wanda yake aikata manyan laifuka duk wani wanda yake aikata saban Allah to haka Allah madaukakin sarki zai halaka shi ranar gobe da kiyama azza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari har a yanzu Allah subhanahu wataala yana halakar da mutane ne nau'in nau'in halaka yana halakar da mutane baki daya istisan duka tun daga asalin su baki dai Allah subhanahu wataala zai halaka su Allah subhanahu wataala ya ma annaba alƙawarin cewa al'ummar shi ba zai halaka su irin wannan halaka amma kuma zai dinga yi musu halaka zai dinga yi musu azaba zai dinga sarki musu bala'uka wanda ba za su game su baki dai ba amma za su dinga game wasu yankuna a cikinsu da haka malamai suka gai wasu daga cikin dalilai daga cikin sabubba waɗanda suke sa azaba saukan ma'anu yana daga cikin son duniya yin nisa a cikin son duniya da alfaharin wajen tarin duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya gaya masu habban shi cewa ba duniya yake ba talauci yake shi musu tsoro ba yace a cikin hadisin da Imam Muslim Imam Bukhari ya fitar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu mal faqru akhsha alaihi ba talauci nake ji muku tsoro walakin aksha alaikum an tubsata an tubsata dunya alaikum ina ji muku tsoron a shin da muku duniya kama basata alal alal ladina min kana qabl kamar yadda Allah ya shi da duniya ga waɗanda suka kasance gabani fatanafasuha sai suka dinga rigangantu suka dinga neman wannan duniya duk suka dinga cece da cire wayan neman duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa halakatu ta halakar da su da haka ina ji muku tsoro kuma Allah subhanahu wataala ya shinge da muku duniya ya yi muku arziki ku samu yarwa kuma ku kasance irin waɗannan mutane ku kasance ba mu da aiki sai ya za a yi tare ba mu da aiki sai wani yana da gida kaza ni ma ya za a yi cin mushi wani yana da mota kaza ni ma ya za a yi cin mushi wani na da mata kaza ni ma ya za a yancin mishi wani na da biya kaza ni ma ya za a yancin mishi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ku kai wannan za ku halaka a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaya sahabban shi yace idan mutahat alaikum khaza'in faris ko idan Allah subhanahu wataala ya bude mu dukiyoyi taskoki na arziki waɗanda ke da farisa da rumawa lokacin manzan Allah babu kasashen da suke da arziki irin waɗannan kasashe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masu habban shi yaya za ku yi idan aka buɗa muku wannan taskokin na arziki sai abdurrahman bin auf ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na kunu kama amara Allah azza wa jalla za mu kasance kamar yadda Allah madaukakin sarki ya umarce mu kenan za mu yi biyayya za mu ci gaba da yin da'a za Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a wa gairin nan ko kuma kuma bayan haka maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ta tanafasuna za ku dinga yin munafasa akan wannan duki za ku dinga rigangan to kuna waso sanda wanga ya isga wanga ya isga kuna yaƙi ja akan wannan duki sun mata ta hasadu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sannan za ku dinga hasada juna saboda dukiya sun mata ta dabaru sun mata ta babaru sannan za mu dinga juya ma juna baya ku dinga ganin kyashin juna ku dinga kyaman juna ku dinga ganin bakin cikin juna wannan kuma sunna Allah ce a ban kasa duk lokacin da Allah mai sarki ya yalwata mu mutane suka samu arziki to duk lokacin da suke mutunci mu ilmin Allah duk lokacin da suke saba ma Allah madaukin sarki haka yana daga cikin sabubba waɗanda suke jawo Allah maɗaukakin sarki ya halaka al'umma ya saukan musu da bala'i ya saukan musu da azaba shi ne intisharin ma'asi wa mujahara duniya yawan saman Allah maɗaukakin sarki idan saman Allah maɗaukakin sarki ya yi yawa kuma ake yi mujahara ake yin wannan saman Allah ƙarara ba a koyi ba ana alfahari ma da shi ana hindo shi ga titina a ko'ina ake fitowa ana saba ma Allah to idan wannan abin yayi to wannan al'umma ta sani ba ta sani ba to ta sani cewa ta kama hanyar halaka an Allah Qur'ani mai girma ya ba mu labari qul ara'ayta in ata'u ata'u lahi baghtatan aw jahlan hal yulaku illa al-qawmu zalimun a wani wajen ya ce fa'al yulaku illa al-qawmu fasiqun a wani wajen Allah mai sarki ya ce wa hal yuzazi illa al-kafur Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ku ba ni labari shi idan azaba ta zo kai tsaye ba fatatan kai tsaye ba tare da kuciya au jaharatan ko kuma a bayyane an yi hula kullum kawun zalu shin Allah madaukin sarki ba zai halaka kowa ba a cikin wannan azaba sai waɗanda suke zalunci kadai Allah subhanahu wa ta'ala zai halaka duk wanda yake rayuwa a cikin wannan al'umma yasa Allah madaukin sarki ke gaya mu cewa wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku yi tsoron wata fitina wanda ba za ta samu waɗanda suka yi zalunci ba a cikin kare al-imam al-qutubi yake cewa wa hal muzazi bil kafur yake cewa al-kafur huwa man kafara bin ni'am wa amala bil kabair yace shine wanda ya kafirce ma neman Allah Allah ya mushi arziki maimakon ya yi aiki da wannan arzikin don bauta Allah sai ya yi shi don samun Allah Allah ya bashi lahiya maimakon ya yi amfani da wannan lahiyar da ya bauta ma Allah sai ya amfani da ita don saba ma Allah Allah ya bashi yalwa ta lokaci maimakon ya yi amfani da wannan lokacin da yake da na ya bauta ma Allah dokin sarki sai ya saba ma Allah alimamu mutum yake cewa shi ne ya kafance ma neman Allah bai gode ma Allah Allah ya mushi ni'ima ta aure ko ni'ima ta wani abu na jin daɗi sai ka gani idan ya tashi godewa zai gode ma Allah ne da kita kita da raye to wannan ya kafirce ma ni'ima Allah ke wa hal mujazi illa lahu shin wa za mu saka ma da azaba idan ta zo wa za mu halaka in ba wanda yake yana kafirce ne ma ni'ima Allah al-imamu Qurtubi yake cewa wa amila bil kaba'ir kuma ya dinga ayyuka wanda suke manyan zunubai haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari a cikin hadisi yake cewa annal masiya idza awridat lalle shi saban Allah madaukin sarki idan aka yi shi a bayyane aka zo ana yin shi babu koyewa babu suturtawa yadda aka ga dama gaban kowa ma ana iya yi dabba bala'u ha ila al-ahmad wa al-khas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bala'in wannan saban Allah zai lullube kananan mutane da kuma ɗaiɗaikun mutane baki ɗayan al'ummar mutanen da ke rayuwa a cikin inda ake wannan saman allah to bala'i zai da baibaye su zai da baibaye su da waɗanda suka yi layin da waɗanda ba su yi layin ba duka allah subhanahu wata'ala zai saukan musu da bala'i shi ya ce walan ya tasir wa bala'a ala mutakbiha bannai zunubin bannai ko kuma sakamakon wannan ba zai tsakaita ba Allah subhanahu wataala ba zai tsakaitar da shi ba ga waɗanda suka yi laifin kare idan duk waɗanda suke a cikin waɗannan al'umma su ma wannan bala'i zai shaye su haka hadisi ya tabbata daga ummu salma take cewa idza zaharatul ma'asi fi ummati amma hum la bi azabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan sabon Allah madaukin sarki yayyito karara a bayyane a cikin al'ummar shi to Allah subhanahu wata'ala kuma zai game wannan al'ummar da azaba da kawai shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana sahabban shi suka tambaye shi anuhu lil wa fina salihun shin ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a halaka mu kuma tare da cewa a cikin mu akwai mutanen kirki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu na'am idan kasbar kabar e lalle tabbas za a halaka ko da akwai mutanen kirki a cikin idan banda ta yi yawa da haka idan banda ta yi yawa zalunci ya yi yawa sabon allah ya yi yawa a cikin al'umma to allah madaukin sarki yake dauke albarkar shi a cikin wannan al'umma kuma sai bala'i ya dubar da yi wannan al'umma allah subhanahu wa ta'ala ya jarabta su da ciwuna kala kala ya jarabta su da yunwa ya jarabta su da mace mace ya jarabta su duk wasu abubuwa waɗanda ba a kamar rayuwar da muke yanzu aka gani fitintunu sun yawa bala'i ya yawa musiba ta yawa saboda ni saboda yanzu yi to na yi to ake da dokokin allah abubuwan da Allah madaukakin sarki ya hana zaka ga ana zuwa karara ana yin su abubuwan da Allah madaukakin sarki ya yi umarni da kan a aikata zaka gani a gindin masallaci na juma'a a nan garin har yanzu abubuwan da a gindin masallaci sai a azuwa kyasta azuwa kyasta babu abun da zai hana musiba ta baibaye wannan mutane ko da ko a cikin su akwai mutanen baki gindin masallaci Allah subhanahu wataala yana gaya wa kuma yu'addu shi'a'irallah fa innaha min taqwal qulub duk wanda zai girmama alamomi na Allah ibadodi na Allah to wannan yana daga cikin jin tsoron Allah da haka masallaci yana daga cikin gidaje gidan Allah Allah subhanahu wataala ya gaya mu cewa masallatai gidajen shi gidajen Allah ne ai ka gani to na yi nuhu da dokokin Allah ya kai matuka har a zo a gindin masallaci a kowane masallaci a azawar tasir ba wai a azawar tasir ba inda ga dama a gindin masallaci kama ana ce ma Allah mun ga dama sai mun yi kai duk abin da zamu da aka yi Allah subhanahu wata'ala ya ga dama sai ya aza mutum bala'i ya aza mutum cuta wanda duk likitan duniyar da za a zuwa ba a samu magani duk abin da ya mallaka sai ya kare wajen neman magani kuma ƙarshe Allah madaukin sarki ya halaka shi ya wulakanta shi tun a gidan duniya ya mutu a kasfacce ya mutu a wulakance kuma babu wanda ya isa ya nema mashi alfarma a wurin Allah ranar gobe da kiyama kuma Allah subhanahu wata'ala ya sashi a cikin wuta da haka yin sabon Allah madaukin sarki karara yana jawo bala'i da musiba a cikin al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masahaban shi cewa suka tambaye shi za a halaka mu tare da cewa a cikin makon mutanen kare ya ce tabbas a yau za ka gani safan allah karar ake da shi karar da dare ya yi kabu kwano na cikin nan unguwar ka gani yadda matan mata da yara kanani suke labalabe ga su nan suna kowa ya san me suke aikata kowa ya sani ga rumuna nan aka ce kowa ya kirga rumunan da ke da cikin kwano na gidansu bai ya kirga su kuma kowa ya san me ake cikin rumunan matasa ne su zauna ciki su yi shaye su zauna ciki su kawo mata su zauna ciki su yi duk abin da suka gada uwaye na kallo magaciye na kallo sai ka yi ana zamani da awansu kuma a haka ne sai a yi to ana kuka abinci ya yi tsada a yi to ana kuka gari babu ruwa a yi to ana kuka komi na rayuwa ya yi tsada mutane ba su da kasuwa ba da tafiya da ya sa ai kasuwa da kai ana samun Allah yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga cewa in dai har za a dinga hitowa ana saba mishi karara to Allah madaukakin sarki shi kuma ya dau alƙawarin sai ya halakar da waɗannan mutane sai ya jarabta su sai ya jarabta su daga rage na na mutane na al'umma su dinga mutuwa kaji kai sai an ce mutum ya mutu ba ciwo ba komi kaji ya mutu su dinga abin da suka tara ya sarwanta abincin su nema su rasa samu kudin su nema su kasa samu ayyukan nasu duk su rasa karshe kowa ya dawo zauna a dawo a ciyaci a dawo a talauci ba da komi ba saboda abubuwan da na wawaye cikin suke aikata kuma an zira musu ido a nan shi yasa masu Allah ko yake sarki yake gaya mu cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar lalle ku ne fiyayya al'umma da Allah madaukakin sarki ya fito ga mutane ba don komai bai ce kuna umarni da aiki wanda yake mai kyau kuma kuna hani da aiki wanda yake da banza da haka idan al'umma ba su yi wannan ba ba su kama hannayen azzalumansu ba to sun yi kusa su wahala cikin bala'i sun yi kusa su wahala cikin fitina Allah da ke sarki ce ka zalika nan ma yadda Allah ya hallaka adawa ya hallaka samudawa ya mu mutanen makka kafiran makka ƙurashawa azaba to babu abin da zai hana Allah subhanahu wata'ala kuma yi mun azaba da daga dama shi yasa cikin azaba muke kuma za mu dawwama cikin ta matukar hala mu sauya Allah subhanahu wata'ala ya ga mu inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah subhanahu wata'ala bai canza ba abun da ke mutane suke aikatawa har sai sun canza abun da ke tsakankanin su muna ta sama Allah duk abin da Allah madaukin sarki ya hana ya halakar da wasu al'umma saboda shi a yau ana yin shi ana shirka ana yanka ma aljannu awaki ana yanka ma aljannu kashi duk wata shirka da aka yi a can baya saboda ita Allah ya halakar da mutane a yau ana yin ta cikin al'umma da Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana luwadi saboda shi Allah ya halakar da al'umma mutane annabi baki dai Allah ya tare su ana zinace zinace ana abubuwa da yawa wanda Allah dauke sarki yana yana yin mushi da masu aikata su amma har yanzu aikata su nake dan haka babu yanda za a yi gare babu yanda za a yi gare yaudarar kanmu muke yi yaudarar kanmu muke yi mu dinga tsammanin za mu ga daidai ni'ima za ta zo matukan ba mu gyara halayen mu ba wata ni'ima da za ta zo sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi imani da manzo Allah suka lamunce da abin da Allah ya aiko mushi suka bi shi sau da kawai Allah subhanahu wata'ala sai da ya buɗa musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya sai da Allah madaukakin sarki ya buɗa mushi garin Makka inna fatahna laka fathan mubina sahabban manzo Allah suna raye su Umar da sauransu Allah subhanahu wataala sai da ya buɗa musu garin Faris da Rum duka dukiyoyin da ke da bai a wannan garuruwan suka je suka kwashe su suka kwashe su suka ribance su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai da sahabban shi ba su bar duniya ba sai Allah ya lawata musu yan musu arziki saboda saboda sun kiyaye dokokin Allah da ko yau idan za mu dawo cikin hayyacin mu kiyaye dokokin Allah mu bar sabon Allah mu bar hitowa da sako a karara akwai bambanci tsakanin mai koyewa da mai bayyana mai koyewa ka bayyana nuna na je na yi ne a yi duk abin da ake da rama Allah madaukin sarki bai san wannan saboda mai koyewa yana tsammanin cewa da yi ne ana sa ran gobe zai bayyana amma duk wanda ke hitowa karara yana saban Allah bai yin kunyan Allah bai yin kunyan manzan Allah bai yin kunyan mutane to irin wannan ta kashe shuna su ne kasat kulubu fa hiya kal hijara ta wa shadda qasr zukatan su sun kekeshe kamar duwatsu suke kamar kai kace ma sun yi duwatsu kekeshe ba isa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga bawa idan yi zunubi idan ya firgita ya tuba daga wannan zunubi ana yi mishi dashi a zuciyar shi don ya firgita ya tuba daga wannan zunubin sai a goge wannan dashi idan bai firgita ba ya tuba ya ci gaba da wannan zunubin za a ta yi mishi dashi dashi dashi har zuciya shi ta koma bakacin idan ta koma bakacin to ta yi tsatsi kenan kalla ba da rana ala hudu bin maka mutu Allah da kun sarki yake cewa zukatansu ne sun riga sun yi tsatsi don haka ba yadda za a yi su ji wa'azi babu yadda za a yi su saurari ayoyin Allah kuma su yi aiki da su shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya mu cewa idan saban Allah yayi yawa fasikanci yayi yawa a cikin al'umma to wannan al'umma ta jira halaka ta sani ba ta sani ba Allah madaukakin sarki zai halakar da ita Allah madaukakin sarki zai saukan mata yankuna na azaba wanda ta sani ko ba ta sani ba za ta kasance cikin wahala za su kasance cikin tashin hankali kayan kuma a mutu a iske Allah a shiga gidan wutar jihar idan ba a tuba ba shi yasa maza Allah shi yasa ƙyarewa ma a kan saman Allah shi ma da ke ƙyarewa a kan saman Allah shi ma yana cikin dalilin da ke sa a halakar da mutane maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari a cikin hadisin jirgin ruwa yake cewa waɗannan masu saman Allah kamar misalin mutane ne suka sai jirgin ruwa guda suke cikin wannan jirgin ruwa na ƙasa na sama na ƙasa ba su samun ruwa sai sun wuta sama sai suka ce ina ma mu wasa wannan jirgin ruwa don mu dinga kwalbar ruwa ba sai mun wuta sama ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mu cewa idan suka bar su idan suka bar su suka ibi waɗannan ruwa suka wasa wannan jirgin za su halaka baki ne idan kuma suka kama hannuwansu ba su bar su ba sun wasa wannan jirgin ruwa za su ci gaba ne saboda jirgin ruwa idan an fasa shi ne cewa yake sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan suka kama hannuwansu suka hana su su wasa wannan jirgin ruwa to za su tsira a baki ɗaya idan kuma suka bar su suka wasa wannan jirgin ruwa baki ɗaya su za su hana idan yau kuma rayuwar da muke kakan kai ba kai da yi kakan kai alhamdulillah idan ka ba su ne kakan kai ba duk wani naka nake wai da kai wanda kake da karhi a shi da shi baya da yi ka kyale a haƙƙi ne a kanka masu Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce marra a mummukar kar yuwayiru ya fa inna mustaqil fa lisan fa inna mustaqil fa qalbi wa dalil adha min duk wanda ya gani aiki na ashira aiki na mukari maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kokari ya gyara wannan mukari wannan barnai ya bata ka da hannun shi yaran da suke zuwa su aza mu goma kun san shaye-shaye suke ciki kun san zinace-zinace suke ciki kuna da incin ku kira uwayen su ku ce wa an gane su ɗauke wannan rubutu ko kuma ku tare waɗannan ɗiyan ku ce su tashi daga babu abin da za kuna da incin ku hana su to idan ba ku yi ba Allah madaukakin sarki zai tambaye ku ran gobe kiyama dan ya tashi sanko da bala'i shi zai sanko bala'i ne ya gewaye ku baki ne haka manzo Allah ya ce duk wanda ya ga muka yi daga cikin ku ya ga banda an zo an arziki gindin masallaci za in dai har kuna neman albarka ko kuna neman albarka ga biyan kuna neman albarka ga abun da kuke samu kuna neman albarka ga kasuwancin ku tattaru dukkan kula da samu wannan ku ce ba a yi wannan gida ko shari'a aka kai wajen yi ko wasu za a hana wannan gida ko kowa gidan mutum ne yan unguwa suna da haƙƙi su ce ba a azaba suna da wannan haƙƙi su hana a azaba saboda idan Allah subhanahu wataala ya tashi saukar da azaba ba wannan mai gidan ba kai zai saukan mu da azaba dukkan ku waɗanda ke kewaye da wurin Allah subhanahu wataala zai zai game ba ni ba azaba haka idan gari ya game baki dai kowa da abin da ya ga dama kowa ya saba ma Allah yadda ya ga dama to kowa bai kama hannun shi ce ba ruwa na tun da ba ni ke ya sani muni mun sani ba mu sani ba dukkan mu muna cutuwa a bisa tabarbarewar tarbiyyar ya a bisa tabarbarewar tarbiyyar matasa dukkan mu muna cutuwa mun sani ba mu sani ba kun ma ka cutu ta kusa ko ka cutu ta nesa saboda ba abin da cutuwa ba ta kai cuta akwai kwanan da baka isa ka bi ta kare goma da gari kaga wannan kana cutuwa ke kai da gidanka kile baka san adadin wanda kake sawa ba amma duk da haka nan hankalin ka bai kwantawa idan ka shiga cikin gidanka saboda ne tabarbarewar tarbiyya ce da muka bari kannan mu da yan uwan mu suka yi suka zo suna sace sace har sun kai babu wanda suke nema su sata su yi ba sata kuma ba muna cikin tashin hankali wannan a duniya kenan kayan mu tashi ranar gobe a kiyama Allah madaukin sarki ya yi mu azaba da haka nauyin nauyin tarbiyyar da yara ba na uwaye ne kaɗai ba da tizawan unguwa manyan unguwa dukka suna da haƙƙi suna iya su hana sanin mu ne a da 'yan shekarun da suka gabata baya a cikin unguwa ba magajin ka ba ɗan gidan ku in dai ya girme ka yana kana yayin da yi ya kama kai zane ka da gudana ya tura ka gidan ku kashe gidan ku ma sai dai a kara babu abin da saka amma yanzu sai muka bar wannan sai tarbiyyar diyan mu da kannan mu ta lalace kowa yana barin kowa da nashi shi dai in ba nashi bane to su ma lalace gaban ka diyan wasu za su zuwa su aka ruwa gaban ka za su zuwa su dinga da wiwi suna sha gaban ka za su zuwa su dinga kawo shisha gaban ka za su dinga zuwa suna kawo mata cikin wannan ruwan kana bi ka wuce ka tsare su kai dai kana ganin ka kare da yau gobe sai ka waye gari ka ga dan ka shi ma zabuci musu gobe sai ka waye gari ka ji an kira ka da kwamsiriya ka zo ga kanka na an kama shi da kwaya shi ya wuce samu sha a sai a waye saboda ni saboda sakacin da kai ka ga diyan wasu na yi tun wani ba ka hana da haka dole sai mun tashi mun kama hannu hannun juna wajen tarbiyyantar da matasan wajen kama hannuwan waɗanda suke wawaye ce wajen rage saba ma Allah barkin sarki don mu samu samu cira a wurin Allah don mu samu sauki a cikin yanayin da muke na rayuwa Allah subhanahu wata'ala ya da nuhu da awwali shin ba mu ne muka halakar da mutanen farko ba Allah subhanahu wata'ala ya ce summa natbi'uhum al-akhirin summa natbi'uhum al-akhirin haka ne kuma za mu biyo waɗanda suke bayansu za mu biyo su su ma mu halaka su saboda sun yi laifi irin layin da waɗancan suka yi allah maraukin ne sarki bai tsaya da nan ba don kan mai saurare ya yi tsammani da kafirai kaɗai ake kafirran adawa kafirran samudawa kafirran mutanen annabu mutanen annabu da sauransu mutanen annabu musa fir'auna da tawagashi ko kuma kafarran makka don kan mai saurare ya tsammanin da su ɗaya ake allah subhanahu wa ta'ala sai ya biyu ta da cewa ga zalika na faru bil mushrimi kama haka ne muke aikatawa da duk wani wanda yake aikata babban laifi Allah madaukakin sarki ya kare mu daga aikata mai laifuka Allah madaukakin sarki ya kare mu daga halakawa Allah madaukakin sarki ya kare mu daga abin da wawayen cikin mu suke aikatawa Allah madaukakin sarki kai ya kama mu da abin da wawayen cikin mu suke aikatawa anan ya kamata mu tsaya abin da makaranta daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada kuskure Allah subhanahu wataala ya yi mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك